sura mai albarka ne suratul ali imran wanda jiya mun ji yadda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari dangane da aƙidar yahudawa ta ƙin gaskiya da kafirci ga allah da makirce-makirce da ƙulle-ƙulle da kutun gwila da yin babakere da dukiyar al'umma suna ga wai ba su da wani zunubi suna ta laisa alaina fil ummi sabil ba su da wani zunubi akan cin dukiyar kowa wanda da aqida ce ta Yahudawa muna fatan ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu irin waɗannan hukunce hukunce kuma ya sa mu yi aiki da su har muka zo inda Allah madaukakin sarki ya gaya wa su waɗannan Yahudawa a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ba su yarda ba da abin da ake kira su a kai su zo a yi babban hala ina ga su mu da baya nan mun zo akan inda Allah madaukakin sarki ya alƙawli da annabawa ne babu wani annabi kamar da tabbata a cikin hadisi daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi da Abbas suka rawaito hadisi babu wani annabi daga cikin annabawa da Allah ya aiko sai Allah ya alƙawli da shi idan manzon Allah ya bayyana a zamanin ka ya zaka yi sai ya ce zan sallama mishi eh zan tattare na yana wa ummeka jagorancin komai a hannun shi kuma in iman da shi kun ba wani annabin da ya zo ya yi da'awa a duniya face sai da ya gaya wa al'ummar shi in har manzan Allah Muhammad dan Abdullahi alaihi ya bayyana a zamanin su koda ya kaura su yi imani da shi hala kawo kan annabi Isa alaihi salam wanda kiristoci suke tutiya da shi suke tayar su kirista kenan shi ma ya musu wannan wasiya da galgadi da ja hankali wannan hadisi ne kuma ingantaccen hadisi da haka kamar yadda a farkon darasinmu mun ka kisar abdullahi bin sabit wanda wata rana umar da kanshi ya zo sai ce ya ma'aikin allah inni marratu bi akilli min quraiza na je gurin wani dan uwana daga cikin kabilar bani quraiza wasu yahuda da suke kewa madina yace fa kataba li jawami'il min at-taurat sai rubuto mini kalmomi waɗanda suke masu mahimmanci masu ba da fa'idodi a cikin attaura ala'a rada ha alaika ya rasulullah wai ba zan karanto ma waɗannan ayoyin nasu na attaura ka ji ba wannan magana kawai sai na umar ya gaya manzan Allah na je gurin wani ɗan uwana daga cikin yahudawa sai ya rubuta mini abubuwa masu fa'ida na hukunce hukuncen attaura ba zan karanto ma ka ji ba fatagayyara wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar sa sai da fuskar manzon Allah ta canza Abdullahi bin Sabit wanda ya rawaito hadisin yace yace qultu lahu sai na rabo kusa sai na Umar nake ce mishi ala tara ma bi wajhin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Umar wai kai baka ga halin da ya bayyana a fuskar manzon Allah game da maganar ka ba sai na Umar sai a lokacin ya ankara da cewa maganar da ya ayya kwabo ta فقال عمر سي عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا يا ma'aikin Allah ai na yarda da Allah shine kadai ma'adaci abin bauta na kuma yarda da addinin musulunci shi kadai ne addini na yarda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na gaskiya shine manzon Allah wannan maganar guda uku da sayyidina Umar yayi ba ta sanya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna ya yi farin ciki ya san umar yana nan akan aƙidar shi wani na nuna kishin manzan Allah da yake akan yaga ɗaya daga cikin al'ummarci ya karkata zuwa aƙidar yahudanci ko yarda da tsarinsu wanda mu kuma a yanzu abin ya zama ma shine wayewa shine ci gaba wanda ke kwaikwayon su wai shine wanda ke ganin ya waye subhanallah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba a wannan zamanin yace wa sayyidina umar wallazi nafsu muhammadin biyadihi qolololo tsuwa da manzan Allah zai irin wannan ci na rantse da wanda lumfashin Muhammad yake hannunsa da waye rantse kenan da Allah ya rantse yace law asba fikum Musa da shi kanshi mai attaura zai wayi gari a yau a cikin ku ya Umar annabi Musa da kanshi a ce yanzu ya zo summa attaba'tumuhu wa taraktumuni da za ku bar ni ku je ku bi annabi Musa wallahi da kun bace kamar da a wata ruwa ya zo da cewa da Musan da kanshi zai zo to ba abin da zai kyautata tsakanin shi da ubangiji har sai ya tattara komai ya bi ni saboda ka yan uwa wallahi ni'ima ce babba ka samu kanka a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine khatimul anbiya shine wanda an rufe aiko wani annabi daga shi duk wanda ya zo bai dace shi annabi ne to ƙarya yake tsira da amincin Allah tabbata a gare shi har abadan har tashin alkiyama har abadan abada domin shi ne imamul azam shi ne babban limami na kowa da kowa wanda kowa da shi yake koyi sallallahu alaihi wasallam babu wani da za a iya samun ya zo a matsayin annabi ne ko manzo ya yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi illa wajibi ne ya tattara yi saƙon yabi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ga wanda kai ba annabi ba ka ce kana da wani tsarin da za ka yi wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to da ka yan uwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara wa annabi daraja Allah ya kara wa annabi aminci kuma za mu yi adawa da duk mai adawa da shi eh wannan shine aqidar mu duk wanda ya bar manzo Allah mun bar shi ba mu ba shi don haka za mu tashi a aya ta 83 go da biyu to bismillah aha فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ubangiji ta'ala bayan ya gaya mana alƙawarin da ya tare da annabawa ya ce faman tawalla ba da zalika duk wanda ya juya baya bayan alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya kulla da su cewa idan har manzon Allah ya bayyana a cikin su la tu'minuna bihi wa la tansurunnahu za su imani da shi su bashi gudunmuwa akan isar da sakon da Allah ya koyar da shi duk wanda ya juya baya akan haka Allah ya ce fa ulaika humul fasiqun waɗannan sun zama fasikai idan har Allah zai kira waɗansu daga cikin annabawa zababbu za su iya kasancewa fasikai in sun bar tsarin manzon Allah yaya kamar ni da kai idan mun bar tsarin manzon Allah ya zamu zamanto in akwai lalacin da yake kasa da fasikanci ai za mu samu kanmu a ciki Allah ɗora maka tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un wannan aya Allah yana kyamar duk mutumin da zai nufaci yin wani addini wanda ba addinin da Allah ya sabkar a cikin littafinsa ba ba kuma addinin da Allah ya aiko manzanni daga cikin manzanninsa ba zai yi kokarin yi wa Allah bauta amma ba ta fuskar koyarwar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba shi da Allah yake cewa afa gaira dinin lahi ya buguna yanzu wani addini ne wanda ba na Allah ba kuke bukatar ku yi kuke so ku aikata kuke so ku bi walahu aslama kuma shi ubangiji tabaraka wataala wannan addinin nasa shine wanda suka meka wuya man fis samawati dukkan halittun da ke samai sun yarda wannan addinin musulunci shine addinin Allah inna dina inda Allahi al-islam addini a wajen Allah shine musulunci to duk wanda ke cikin samai asaba ta bakwai ba su yarda da wani addini ba in ba musulunci ba kaga kai kai da cewa addin masu addini addini ne suke addin Allah ɗaya dai ake bauta to kaga ka zama kai ne shazan kenan ka zama kawaru daga bayan Allah da kware a fagai da dinin lahi ya bugun yanzu wannan addini ne wanda ba na Allah ba kuke so walahu shi kuma ubangiji ta'ala aslama man fis samawati a wannan addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shine sammai gaba ɗaya suka mai kauya wal ardi da wanda suke cikin karkashin ƙasa Allah ce ɗau'an wa karha sun so ko sun ki dan shi mumini yana bin Allah ne akan yaso amma kafiri ya yarda da Allah ne akan dole ai ko san kafare ma sun yarda da Allah ko har na zamanin manzon Allah suna da tauhidin rububiyya uluhiyya da kuma gagara tunda Allah yace wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulun Allah yace wala in sa'altahum da zaka tambaye su mushrikai kafirai wane ne ya halarci samai za su ce maka Allah ne wa ya halarci samai da kase za su ce maka Allah ne waye halitta za su ce maka Allah ne man nazala minas sama'i ma za su ce maka Allah ne kai abu da yawa in ka tambaye su za su ce maka Allah ne har arziki sun yarda Allah kadai yake badawa duk suna arna ba sai za a ce akwai wata hanyar arziki ba ta Allah ba wala in sa'alta man yarzuqukum minas sama da zaka ce musu wa wa qul man yarzuqukum minas sama wal ardi kace musu wa ke bada arziki a sama ko a ƙasa za su ce maka Allah ne kaga amma tilas ne suka yarda da Allah ne ba dan sun so ba amma su muminai sun yarda da Allah ne akan sun so suna jin daɗin yarda ta su ga Allah eh Allah ka samu daga cikin mumuni shine yasa Allah ta'ala ce wala duk gaba ɗaya abin da ke cikin sammai da kasai Allah kaɗai suka mai kauya da shine Allah tawar biyayyar mumini kenan wa karhan irin biyayyar da kafirai suke wa Allah yarda da kafirai suka wa Allah yarda ce ta dole Allah ya ce wa ilaihi ruja'un kuma gaba ɗayan makoma ne ga Allah take Allah ya kai mu asa sai Allah ya ce qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wal asbat wa ma utiya musa wa isa والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون yanzu Allah sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam kulka gaya musu ya rasulullah kace amanna billahi mu da mun yarda da Allah mun yarda da Allah ko mun yarda ba mun yarda da Allah wa ma unzila alaina ko mun yarda da abin da aka saukar a gare mu shine mi alqur'ani mun yarda da alqur'ani ko malamai suka ce yana daga cikin yana da alkur'ani karanta shi don ka ce kana alkur'ani a baki baka karanta alkur'ani akwai sauran na aka ba da dan sauran imanin naka jabu ne ba original bane ba yardar taka da alkur'ani sai ka waye gari kana karanta alkur'ani ka zama to ɗalibin ilimin alkur'ani ya zama to kana kusa da alkur'ani a kowane lokaci amma mu yanzu mun yarda da salulan mu dai a imana sahabai kowane lokaci su alkur'ani in za su yi barci alkur'ani in suka farka cikin dare alkur'ani in sun zauna alkur'ani muku ha salula salula ce a hannun shi yana cikin ta har barci zai kwashe shi ta fadi hallo yana zafara cikin dare ita zai wawuro saboda tsabar imani da salula wallahi sabai alkur'ani ne suka irin wani imani alamar kayar da alkur'ani a garka kana karanta shi kowane lokacin kada ka yi nisa da shi ya zama to shi ne waƙi a bakinka tunanin shi ne a cikin zuciyarka da kwakwalwalka wannan shi ne alamar imani da alkur'ani shi yasa Allah ya ce ka gaya musu amanna billahi wa ma unzila alaina mun yi imani da Allah kuma mun yarda da abin da Allah ya saukar a gare mu shine alkur'ani yarda ta gaskiya wa ma unzila ala ibrahim mun kuma yarda da littattafan da aka saukarwa annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman shi da sufi Ibrahim suna ina suna ina yanzu sun tahi amma mun yarda da su kuma alkur'ani ya ce wa muhaimuna shi alkur'ani ya kwatsa su gaba daya hukunce hukunce da ke cikin sufi Ibrahim dukkan suna cikin alkur'ani kuma mun yarda da su da haka Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kace ka imani da Allah da abin da aka sauka a gare mu da abin da aka saukarwa annabin Allah Ibrahim kalilur rahman alaihi salatu wassalam wa Isma'il da kuma abin da aka saukar ga annabin Allah Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam wa Ishaq da abin da aka saukarwa dan annabin Allah wa da kun yi shiru shi Isma'il dan waye ɗan ibrahim shi kuma isa haka fa a fara samun saɓani a wannan matsalar mu samu saɓani jama'a ƙwar'aniya a gaskiya akwai matsala a shi a zaro su ma za a samu matsala ko annabi ibrahim yana da 'ya'yan da suka bayyana annabawa ƙarara a cikin alƙur'ani guda nawa da waye da waye isma'ila da ishaq Allah ce wa min wara ishaqa yawa bayan ishaqa kenan aka bashi da jikan annabi shine yaqub kenan wannan shine jika kenan mun imani da abin da aka suka ibrahima da dan shi isma'ila da ishaqa wa yaqub kuma jika ne jika ne gawa ga ibrahim khalilur rahman alayhi salatu wassalam wannan tambayar ya kamata yara karana wasu rika amsa ta ba da gaga ba wannan shi ke nuna muna da alaka ta kudda kudda alkur'ani amma ya zama to manya wannan ya ce jika wannan ya ce ai abin kumya ne wallahi gas kuma ahlu sunna ha dala ai da sunna take kuma gaskiya abin kumya ne ya kamata yaran mu karana su shi irin wannan jaraba sannan mun yarda da abin da aka saukar da al-asbab wato ƴaƴan jikoki annabi yaqub alaihi salam yana da ƴaƴa har guda nawa an ce karkashin wani ayan nashi a zuriyar shi an samu annabawa daban-daban eh an samu annabawa daban-daban wasu su ce an su ma annabawa ne illa dai Allah ta'ala bai ba su irin baiwar da ya bai Yusuf ba to abin da aka saukar musu mun yarda mun yarda ko mun yarda ba mun yarda wa ma utiya Musa mun yarda abin da aka baiwa annabin Allah Musa alaihi salam shine at-taura dukkan su mun yarda wa Isa da kuma abin da aka bai annabi Isa cikin linjila linjila ta gaskiya ba wannan jaban ba ta yanzu wanda take da nibo ta stawo da asayar ta stawo ko tsohon alkawarin sabon alkawari ya kaga akwai shirme a ciki wannan shirme ne da kuskure ma kawai mun yarda abin da aka bai annabi isa kai wannan biyu na murab da dukkan annabawan da suka zo daga ubangiji su wannan shine aqidar mu ta musulmi ita ce aqida ahlus sunna yarda da dukkan annabawan da suka zo daga Allah la nufariqu bayna adamin ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawan mutum bai yarda da shi ba kamar yadda yahuda suke yi yahuda ba su yarda daga wasu daga cikin annaba ba kaga wasu suka ce ba su yarda da annabi suleiman ba shi yasa lokacin da ake tarihin annabin Allah annabawa manzo Allah ya shigo da annabi suleiman suka ce ma ba da suleiman fil anbiya me ya ga suleiman a cikin labarin annabawa suleiman ai dan dan dan dabo ne suka ce wai dan tsahi ne eh mana shi ne Allah ta'ala sauka da ayi wata ba matu menene wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman ubangiji ta'ala ya ce sun bibiyi ne wattaba'u sun bibi mi abin da shaidanu suka karantar da junansu da al'umma a bisa karagal mulki ta Suleiman da suka hau shi ne sun koyar da mi sihiri da tsahe-tsahe shi kuma sihiri mai kafirci ne wa ma kafara Suleiman wa ma kafara Suleiman Allah ya ce shi Suleiman bai yi sihiri ba dan sihiri kafirci ne shine wa ma'ana wa ma kafara Suleiman walakin nabi walakin ash-shayatin kafaru sai da suka yi juyin mulki suka hau karagal mulkin Suleiman kafin ya dawo su da suka yi sihirce sihirce su suka yi kafirci ga Allah yu'allimuna an-nasa kage shi dan abin ya fito karara suka yi ta koya mutane sihiri shine kafirci ba Suleiman ba kaga Allah ya barantar da annabin Allah Suleiman daga sihirce-sihircen da yahuda suke mai kazafi a nasin alkur'ani mai girma amma har yanzu suna kan wannan aƙida su sai dai mu la nufariqu bayna ahadin minhum ba ma bambanta ɗaya daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko dukkan su mai iman da su mu muka fi cancanta da kowane annabi sama da kowace al'umma shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina ya tarar da yahudawa suna yin azumin menene ashura ko eh maza Allah yace me yasa suke ce ai wani ce wanda Allah ya tsallakar da annabi Musa ya dirme da fir'auna sai maza Allah yace nanu aqu bi Musa minkum mu muka fi cancantal kusanci da annabi Musa sama da ku dan mu muke addini irin nashi maza Allah yace mu ci gaba da azumi mu muka fi cancanta mu yi murnar tsallakawa da Allah yawa annabi Musa tsere ta da shi sama da ku saboda mu mun iman da kowane annabi daga cikin annaba ko kuma ba ku iman da su gaba ɗaya ba lanin faruku bai da adin ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawa akan yarda da cewa shi annabi ne da imani da abin da Allah ya aiko da shi wa nahanu lahu muslimun mu kuma ga Allah kaɗai maka mai kauya sai Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin a can ayar farko da muka karanta Allah ce a fagara dinin lahi ya bugun yanzu wani addinin Allah ne suke kwaɗayin yi Allah ce to man yabta gigarar islam dina duk wanda ya ɗamfaru ko ya tashi ya ɗauki wani tafarki da sunan addini gairar islam ba kuma tafarkin musulunci ba to Allah ya ce falan ya kubala minhu Allah ba zai karba mashi ba a ce duk wani mai addini ba musulunci ba Allah bai karba ba in ka gashi kawai arne ne in ya mutu addinin kawai dan wuta ne annabi ya ce idan kun taza makabartar kafirai ku musu albishir da wuta eh da ka ja ka wuce makuntan dagoma waki ko ina ne na kiristocin can da irai suka ce albishirin ku da wuta haka manzo Allah ya ce saboda arna ne ya wuta ne haka manzo Allah ya ce sallallahu duk wanda ya wani addini ba musulunci ba Allah ya ce ba zai amsa daga gare shi ba sadakar da ya a cikin addinin ba karba ba gudunmuwar da ya bada ba karba ba taimako da yi ba karba ba jin kai da yi ba karba ba ka zo ka diba yau a duniya waɗanda suke fara kai gudunmuwa da jin kai da taimako arna ne amma sun yi aikin baban giwa ko da an yi haɗari za a ga su suke fara kai gudunmuwa da an yi yunwa su suke fara kaiwa taimako idan ana yaƙi su suke tura red cross suke komi duk da akwai musulmi dai a ciki amma dai asali dai cibiyar tasu ce eh cibiyar tasu ce su suke fara kai ɗauki amma duka a banza wallahi a wohi amma kai musulmi idan ka kai agaji ka taimaki rayuwa daya to idan ka ceto rayuwar mutum ɗaya daga cikin halin halaka Allah ya ce fa ka annama ahyalasa jami'a kaman ka raye mata da duniya gabaki ɗaya ladan ka a wajen Allah saboda mu addinin namu na kirki ne yana da kwaliti addini ne wanda Allah ya yarda shi addini ne wanda Allah yake yarda da mai yin shi kuma yake biyansa amma duk wanda ya wani addini ba addinin musulunci ba Allah ya ce falan yuqbala minhu ba za mu karba masa ba inda ya tsaya ba a rashin karbal da ta zo mai da sauki huwa fil akhirati min al khasirin zai waye gari ranar alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi asara yana daga cikin wanda suka tabe ya daga cikin wanda ya yi aikin baban giwa duk abin da ya dan ya samu sakamako a wajen Allah zai tarra babu bai da komai a wajen Allah illa wuta da haka Allah yawa musu miga ta komai musu ba to sai mu ce alhamdulillah alladhi hadana lil islam alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shirye da mu da musulunci da ya shirye da mu da wannan addini na gaskiya dan ba za mu iya shirye da kanmu ba in ba dan Allah ya shirye da mu ba da haka wallahi babban ni'ima ce ka wayi gari kai musulmi wallahi babban ni'ima ce inda Allah ya so sai aika tan cikin arna ko ka tashi arni kana cin aladan ka kana shan giya ba abin da ya dame ka kuma sai ka je ka tarda Allah ka sha bala'i amma sai Allah ya ka tunda ka tashi ma kabiran an kabiran eh iyaye da kakannu ko ba ka ba ya ishe ma alfahari wallahi dan babban ni'ima ce da muna tutiya da ita muna tinkaho da ita kuma wallahi ta ishe mu ta ishe mu ta ishe mu ba ma shawar duk wani abin da ba cikin ta ba ɗaya daga cikin malaman musulunci ibn salihu sami rahimahullah ya ce duk lokacin da kake so kawa mutane bayani akan ni'imar Allah ga ya musu babban ni'imar da Allah ya musu yace ni'imar Islam Allah ya ji kai shi da rahama don haka muna godiya da wannan ni'ima ta musulunci kuma wallahi yi kokari ka rayu karkashin wannan musuluncin ba saman shi ba Allah ba da kai sai da ja hankalin al'umma yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi fala tamutunna illa wa antum muslimun ubangiji ta'ala kira mu'mina yace ya ku wanda kuke yarda da Allah kuke aiki da shari'ar Allah kuke da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku ji tsoron Allah matakar jin tsoron Allah kada yanku ya yarda mutuwa ta same shi face yana cikakken musulmi kalka zamanto wani musulmi wake-wake nufu da cika ake shakomi wanda baya aiki ko musulmi modore kakka yarda ka mutu a wannan ɗabi'a ka yarda musulmi gangari a orijina wanda ka yarda Allah ɗari basa ɗari to Allah ne ya ce kadda ka yarda mutuwa ta ɗauke ka face sai kana mai meka wuya zuwa ga Allah ɗari basa ɗari ya daga cikin kuma meka wuya zuwa ga Allah Allah ya ba mu shawarar cewa ta samu bi habillahi jami'an wala tafarraqu burka ruko da igiyar Allah gaba daya kada ku rarraba rarrabuwa tana daga cikin abin da ke ka bala'i a cikin al'umma eh don haka Allah ta'ala ya hada kan musulmi na duniya gaba ki daya don haka Allah da ya ce duk wanda ya bauta ma Allah akan wani tsarin addini ba tsarin musulunci ba ba bisa koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to Allah ba zai karba mishi ba kuma zai waye gari daga cikin hasararru kuma tafafu ashe ko da kai ka ce kai musulmi ne ya zama to duk abin da zaka yi shi da sunan ibada tsari ne wanda an ɗauko shi a ofishin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada da bata da alaka da manzon Allah wallahi aikin banza ce ko mun yanda kaje ta da romo yanzu ba cikin watan Ramadan muke ba ai akwai wanda shedan ya riga ya dora su akan bakan su na bid'a dole sai sun kago abinda manzon Allah bai ba shine raka'a dan ce yau raka'a kaza ce sallama kaza da kulwallahu kaza da wane ne wane ne idan kai za ka samu ladan annabi kaza ka rufa wai ladan annabi har su kaza kai ka gauna amma akwai zuki ta mallake ma idan kai na ladan annabi annabi ba kuma wallahi wani wannan ba ta bari shi har tambaya ake kwarai kwarai da wani ya tambaye ni ma ce ga wata raka'a da ya karanta a littafin shi kuma ya tura a masallacin su ba irin ta ba ake in an yi wacce ya zo ya tashin na ce to ai ba amsal raka'a taka ba zama ka dukkan da taka da wancan waye ce a yi ya ce eh na ce wa ya ce a yi su manzan Allah bai yi ba kun bai ce a yi ba sabon shi kun ba su zo da su ba ka tsaya a ta manzan Allah bai yi ba ka zama lahiya ba ga wani irin su laraba gini ana yi ta kafin azumin ne ko ciki ba sani ba ga wani salar kara'u ka ji musiba ba tun wa'in na filfilin da manzan Allah ya zo da shi wasu an kago su to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki na ibada babu umarnin mu inji annabi a ciki to wannan za a watsa mai kayan shi duk wani aikin da zaka aikata in dai babu umarnin Allah da banzan Allah wallahi kai aikin baban giwa zero baka da komai a wajen Allah sai zunubi bid'a ka nauyi kuma ga tar dan karan dadi wallahi in mutum ya saba ta da ya ke bari yasa ɗaya daga cikin malaman Hausa malam Muhammadu Awal Albani Allah mashi rahama yace idan mutum ya sha bid'a ya koshi ko yayi karatu ce kada ku bashi karanta da diyanku ku bashi jari ya je kasuwa da kasa gwaza da dankali eh haka ne wallahi dan kun bashi yara ya karanta da su kuna ga wai yayi karatu sai ne karanta da su bid'a bai sani ba yau aura da kanka mal in ka ka iya bid'a da ka dawo sunna zaka rika jin tana daukar kawai lokacin ba tare da ka shirya ba ko in ka misali ka san a gargajiya ko sallah in zaka sai ka ce Allahumma inna watu kaza ko to a ce kai shekaru kana wannan ko ka dawo sunna baka shirya ba kawai zaka ce Allahumma inna watu wallahi sai kai ba ta kokatuna ba haka bane haka bid'a take wallahi biris gareta haka ne idan da kai abin da ka saba galgajiya a cikin ibada ka ba ilimi ka san galgajiya abinda ka tana iya da kakannin shi ake shi yasa sai ga ladanin ungoku ka iya kiran sallar shi in ka tashi ba sai ka je gurin malami sai ka irin nashi galgajiya kenan kuma ladanin ko yana banna shekara talatin yana bin liman liman bai tana mishi ba da ba ku santa bane ce sa kuka yi shirin ni na santa galgajiya mana ai bala'i ce to idan ka saba ta a masallacinku da an zo ta da ya kama ka kaki Allahu akbar Allahu akbar sai kowa ya shiru ko ashhadu an la ilaha illa saka zace wa da hula sharika lahu ashhadu anna muhammadan sallallahu alaihi saba da wannan ko ka dawo sunna baka shirya ba zaka ji kina yi wallahi sai in ka dage zaka rabu da ita bi risk rate wallahi kuma wallahi duk dan bid'a cikin bi ne ko yana tuhumar da manzon Allah ya boye wani abu bai faɗi ba ko kuma yana ga shi ya gano abin da manzon Allah bai gano ba wannan yake da sauki in ka tashi gaban Allah haka bid'a take wasu malar suka ce gara kafirci da ita saboda shi kafir ya san kafirci yake yi la'alla zai tuba shi dan bidiya kawai fama yake ya mutu a haka eh kawai daidai ne kai da baka ta kai da cikin halaka Allah raba mu da bidiya shi yasa karka yi tsammanin wai sai wanda ya riki wani addini can wanda yake na buda yake bautar saniya ko yake bautar dango ko yake bautar ruwa ko yake bautar mala'ika a a cikin musulunci in ya zamanto kai abin da kake ba abin da musulunci ya zo da shi bane wallahi Allah ba zai karba maka ba man amila amalan laysa alai amruna fa huwa radd haka annabi ya ce duk wanda ya aikata wani aiki na ibada na musulunci babu umarnin Allah da manzon Allah a cikin aikin to wannan za a watsa mai da kayan shi ne duka inda ya bada cewa za a samu lada inda ba mu kore manzo Allah ciki wallahi asara ce kawai kamar ka kai wahala ce wahala ce duk yadda take da yawan lada da zuki ta mallabarta shirme ne shi Allah ba yana kallon yawan wahala da ka sha bane kai daidai ko baka yi ba shi ne kawai ake so kai daidai ko baka yi ba abinda kace akwai umarnin Allah da manzon Allah ko babu annabi da kai shi tun yana rayu ake bidiya ya ga wani mutum a tsakar rana yana zuwa a tsaye annabi ya ce ma haza me wannan ba aka ce wai alkawali ne yayi zai wuni da azumi yau kuma zai wuni a rana kuma a tsaye ya kaka su gubin dan bidiya ko saboda wahalar ta yi yawa wai lalata zai yawa sai manzon Allah ya ce ku ce mishi ya koma inuwa kuma ya zauna kuma ya cika azumin shi ba ruwan Allah da wahalar shi ƙarin tsayuwar da ƙarin ranar bai ƙara azumin nashi lada ba gare ya koma inuwa ya huta bashi kuma ya yi azumin shi sai Allah ya bashi lada kenan in kai alƙawarin abin da ba shari'a ba to in ka gane ba shari'a ba ne ka bar shi sai ka yi wanda shari'a ta shari'a to inda mutane ba su gane ba kenan sai mutum yana ganin to abin ladan kuma za a ce ban kyau da Allah barin tambaye ku yanzu wani abu ne ake so a zuba ruwa kamar kofi daya sai ka ce ai turare ya fi ruwa tsada sai ka turare kofi daya gazba kuma sha za a yi a ba ta kuwa gyara don turare yana da tsada ya yi ruwa kuma ka zuba turare zai shayu to haka ne ba duk abin da ba Allah da manzan Allah suka ce a yi shi ba don ka yi shi da yawa aikin banza da kai ka bata ka bata wallahi su jiya na sha kawo tarihin ɗaya daga cikin magabata ya gawa ya zo sallar ka ta alfajir shi shi ya wajen shida ko takwas ita wai me kake wani ita ka ta alfajir ce nake yanzu za ku ce bakke ko yace a ba haka ake raka ta alfajir wacce to ka ji ku ko to kana nufin yanzu Allah zai mana azaba saboda nayi sallah ka ji ku da ba saboda na yi sallah Allah zai mana azaba da ya ce a'a Allah ba zai maka azaba saboda ka yi sallah ba amma zai maka azaba saboda ka saba wa annabi a wajen sallah haka ne ko ba haka wani haka ne to dan bid'a yana tuhuma da cewa ko manzon Allah ya rage wani abu ya boye bai gaya mutane ba shi ya gano yanzu shi yake yi ko kuma bai fahimta ba annabin shi ne yanzu ya fahimta ko malamin da ya tsaro mishi shi sa kake tsammanin wai da Allah ya ce ba zai karɓi wani abin da yake ba cikin musulunci ba duk abin da bai zo ba karkashin alkur'ani da sunna to wannan abin bai zo a cikin musulunci ba in ka yi shi da sunan ibada Allah ce falan yi kubala minu Allah ba zai karɓa maka ba kuma za ka waye gari ran tashin alkiyama kana cikin masu asara kana cikin masu asara Allah ya kare mu to da haka wannan ya kamata mu lura kar ka yarda kai wani abu da sunan ibada dan ka samu lada sai ka samu tabbacin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nassin alqur'ani mai girma saboda shi sharadin da ke da kai na karbal aiki dole ne ibadar da zaka ka samu lada sai ya zama to Allah ne ya umarnin ayita kuma shi Allah bai yi umarnin abota mishi haka gaba gadi sai da ya ko annabi da zai koyi da za a yi bautar idan ka yi dan Allah kuma Allah ya ce a yi sai aka waye gari an kuskure sai ka ƙi yin yadda manzan Allah ya ce a yi halau ka yi aikin baza ba Allah ya ce mai alwala ba ai karanta da mu a cikin alkur'ani ya ce idan kun tashi yin sallah fa gasulu wujuhakum wa aydiyakum Allah ba sai ka aya ba yanzu yake ce to tunda dai abin da ake bukata a wanke huska a wanke hannu sai ka faro da kafa ka ware ka wanke kafar hagun ka wanke da dama kaddara ma ta damar ka fara wanke ka wanke ta hagun sai ka yo gaba ka wanke hannun dama damtse ka wanke kuma yanzu ka koma ka bibi abin bai baikin yadda manza arwalanka ta yi Allah zai baka lada in ka yi sallah ka yi ai malamin fikin ba suka ce wa man sallah bai gari wajen kowa mai kaula sun ma kenan zai hau mutum kaga ka yi ta gaba daya amma ka saba yadda manza Allah ya zo da ita to wannan shine ya kamata mutum ya fahimta duk abin da baya da tsari a cikin tsarin alkur'ani da sunna kuma ibada ce ana so a yi a samu lada karka yi karka yi shi ne zaman ka lafiya tsakaninka da ubangiji subhanahu wataala dan in kai ma Allah ya ce ba zai karba maka ba kuma zaka waye gidan tashin alkiyama kana cikin masu asara Allah ya kare mu sai Allah ya ce كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله يكتشف كيف يهدي الله قوما تيا الله زي شريد متانا دا كفروا سكا كافر تيوا الله ba da imanihim bayan kuma sun yi imani da Allah suka zo suka kafircewa Allah ya Allah zai shirye da su ta yaya ne wa shahidu annar rasul haqqun kuma sun tabbata cewa shi wannan manzon Allah kin gaskiya ne amma sai goma kuma suka kafirce mishi wada'ahumul bayyinat kuma an zo musu dalilai da shari'a sun fahimci Allah sun fahimci manzon Allah sun fahimci alqur'ani amma su hukuma kuma suka kafircewa Allah da manzon wallahu la yahdi alqawmaz zalimin Allah baya shirye da mutane wanda suke zalimai wannan ayat da ka dauke ta za ta iya aiki akan dukkan mutumin da ya riga ya san gaskiya ya san Allah da manzon Allah amma ya zo kuma ya juyawa ilimin nashi na sanin Allah da manzon Allah da shari'a ya bi wani tsarin da ba na Allah ba ta ya Allah zai shirya da irin wa'in mutanen kaga wannan yana nuna maka yan bidiya suna ciki ko za ka samu mutum ya yi karatu ana ce mashi malami babban malami amma yana dakon bidiya duk al'amarin shi sai ya ka bidiya kuma ya san ba gaskiya ba ne irin ɗan abin da yake samu a cikin al'amarinsa kadiba yau yadda aka sanya bidiyoyi a cikin al'amuran da suka shafi addini kaga aure addini ne ko ba addini ba ne aure addini ne amma da bayan da malamai wanda ake kiransa malamai na gargajiya suka kirkiro abubuwan da in ma babu su da ke za a yi aura mun taɓa zuwa ɗaurin aure ga sadaki ga alwali ga wane ne ga wane ne saboda ba a kakudin fatiha ba malaman suka tashi suka watsi wallahi na ɗaura aura ya na ɗaura aura wallahi ina goro aka ce babu ina kudin fata aka ce babu babban limamin sai tashi ya yi mabiyan suka bi shi sun ma sauran suka abu nan yi kawai don ba a kawo nan aka yi zid lega suka sa uwu suka ce ashe dama saboda kudinmu ne ake mana ta gani mai ya kankanta ko ta san lega ba ruwansu yanzu sai zan kusan wato alwalar diya na ce idan alwalar diya ya ce gashi na ce ita wannan diyal kun tabbata da tana son mijin da amincewar ta ne tana zawara ce suka ce sun tabbata kai ba kai da alwalin ta ba yace eh na ce to ni ni ne canji aka yi na ce ni ne wakilin abu eh yanzu zan tambaye ka kawai ka bani aka yi siga tambaya kuma yace ya bada auren wannan diya tashi muka ce mun amsa wa wannan ango kawai na tashi na ce inna alhamdulillah ina hamdu wa nasta'inu haka ne magana da nake muku yanzu a cikin auren wannan da aka yi an samu hafizin alkur'ani mai gida ila ma da abaci wasu sun san shi amma wallahi watsa ya suke Allah watsa ya suke saboda kawai ba ba da kudin fatiya ba kage to haka ake saboda kudin fatiya sai ake daura maka aure wallahi nawa aure kan ki ɗauruwa saboda goro kuma auren da su sun san addini ne a bakin sauka suna ce auren addini ne suna ce wanda ya aure ma ya mallaki rabi a cikin addini ce kashe hamsin cikin ɗari ya mallaka duk tsoron Allah a cikin sauran amma wallahi in ba kuɗin fatiha suka ɗaura maka aure kuma saboda kuɗin fatiha ko an ɗaura auren wasu wata ne in an zo su ce a jaddada wai a jaddada an kasa daki an daura aure an ba su a wancan lokacin amma yanzu da aka dawo wani lokaci kuma sun ce halu a jaddada to da Allah yanzu in wancan daura auren bayan shi an kwanta aure to yanzu wannan tajaddidin to wancan kwanta auren zana ce aka yi komi ne tunda ba kafin jira da aka yi shi haka ne kuma muke ciki hakin sun ka abubuwa sun ka gaba haka bangaren mutuwa haka bangaren mutuwa an zo abubuwa an sa wallahi ma da in ka fita wasu gurare za ka tarda akwai wurin da idan naka ya mutu ka shiga uku in ba ka da kudin da za a biya ai wallahi da ke za a binne shi ma akwai wani gari mun je wa'azi wani lokaci wani yawa wani wanka to wanda aka wankan famikin shi ba su da hali sau ka jika uku suka bayi bai karɓa bai ci shi zai wanka a ba shi shiga uku ta yi kaɗan akwai wallahi yadda sai an yi rabon kuɗi ko za a binne mutum wani ya rasu a wani gari wani yake gaya muni wajen binne shi babu kudin aka bincike yan gidan suka ce wallahi babu komai bai bar ba wani malami da ya tashi ya leka akwai sabbin zana zana wa zana wanda da ake sakawa na shifci a nannaɗe wanda ba a kewaye gidan ba su suna je ce a sai da wancan a kakudin mana sai likita da mushe na garin tunda su ai ba ai garin bane su suka cika don suka suka ba da kudin ta ko aka binne ma mace wannan abin da ke faruwa kenan har yanzu dan Allah wa'annan a kira su malamai ai ya kamata ma wai ta ko a binciken musulunci su mata kwada a ga matsalar bidaya ke a gani haka ake ciki wa akwai yadda yanzu yin amaka mutuwa ranar kwana uku sai an yanke sa wallahi sai an yanke sa sa kaga ai biki ne kawai ake wannan wai karkace a kauye hala birni ba in babban mutum ya rasu sai ga an kawo manya-manyan salon manyan kujeru da manya-manyan shimfiɗu a ɗora shayi rana an tafi ga manyan tiriruwa suna hutowa ai shi ne wani yana wucewa ya zo tar ana ta hudu irin wannan abincin a gurin mutuwa shi bai san me aka yi ba ya zo ya zauna malam aka sha abinci da shi aka sha ji ya ce to malam alhamdulillah ta jama'a sai an jima irin wani abin Allah Allah ya kara maimaita mana ya shi bai san me aka yi ba shi ya gani ya sha sama kawai to me da yin shi ya ce irin wannan Allah ya kara maimaita mana ta hake shi wani aure da aka yi ko suna ashe mutuwa ce aka yi ce Allah ya kara maimaita mana irin wannan a gani kuma wannan da jagorancin malamai ake wannan kai a cikin gida an kace kada yi wannan shike nan ka zama tsina ne ka zama halakeke ka zama bai wuri da ka ce kada yi subhanallah ai ka shiga uku mara sallama ya fika kuma wallahi malamai wanda ake kiran malamai ne suke suke daure gindi akan wannan Allah ya shirye su wallahi Allah saka musu da alheri a wani bangare amma anan gurin wallahi sun shirka gaskiya wallahi wannan ba addini bane mana bai dace a ce ana shi a cikin musulmi musulmin da suka tashi da alkur'ani ba musulmin da ka tashi kafirin ba kuma ba tubabu bane ba musulunci a nijar ba ya koma kai ba sahabbai ne daga cikin sahabban manzan Allah suka zo mana da shi da dumudumin shi muka amsa kalice ne bai kamata a samu wani dattin a ciki ba amma su suke daure gindi a tafi a haka in kun zo kun ce ba haka ba kun gumu shi ke nan kun zo ku yan sabon addini ne za ku halakar da mutane Allah ya soke Allah ya ganar da mu Allah ya shirya da mu shi ne Allah yake cewa kaifa ya dallahu qauman kafaru ba da imani ta ya Allah zai shirya da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani da Allah kuma wa shahidu anna rasul haq sun tabbata manzon Allah abin da zo da shi gaskiya da kuma suka gibi wada'ahum bayna kuma bayanai sun zo musu dakin dakin sun sani wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirya da mutane azzalimi shi yasa kike ga ba sa iya bin gaskiya saboda sun riga sun kasance su daman addinin musulunci su ne addinin idan mutum yana taimakon zaka sun ce ka wani akwai taimakon addini ko da wata tsiya yake shuka su su ne addini in dai a basu shi kenan Allah ya sauke sai Allah ya ce ulaika jazaa'u ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adhabu wa la hum yunzarun إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم wannan suka cikin malamai suka ce aya ta sauka ne akan wani mutum kirista ne ya yi imani da Allah ya yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin karantawa addini amma kuma sai ya koma saboda san zuciya da abun duniya sai ya koma addinin shi na kafirci da shirka ga Allah yana cikin wannan yanayin kuma sai ya aiko wai a tambayi manzan Allah wai yanzu in ya tuba Allah ya yahi masa to shine Allah saukar da wannan aya kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da iman zai da aka bashi tsoro tuku ya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafircewa Allah bayan sun yarda da Allah wa shahidu anna rasul haq kuma sun san annabin da yazo annabin gaskiya ne sun sani kuma suka fita so kuma zuwa ga shirka ga Allah Allah bai shirya da waɗanda suke azzalimai ai saboda shi ya zama ya zama azzalimi ya san gaskiya ya kibanta ba bai sani ba Allah ya ce irin waɗannan mutanen duk inda suke wani sun san gaskiya suka kibi ulaika jazaohum sakamakon su a wajen Allah anna alaihim la'anatullahi inuwar Allah ta tabbata akan su wal mala'ikatu kuma duk inda mala'iku suke na sama da kasa sun tsine musu albarka wanda su ajma'in mutanen kirki duk inda suke sun tsine musu albarka Allah ce kuma khalidi na fiya za su dawwama a cikin tsinuwar wannan har abada la yukaffafu anhum al'azaba idan alkiyama ta tsayu Allah baya sassaucin azaba a kansu ba sassauci wala hum yunzarun kuma Allah ba zai saurara musu ba Allah sai ce illal ladina tabu min ba'di zalika eh kaga yadda aka bashi tsoro go yadda aka tsoratar da shi sosai da ayoyi da yawa na cewa Allah ba zai shiryar da mutumin da ya san gaskiya ya bi ba eh ya san manzan Allah gaskiya ne kuma ya gibi aka kwatanta su a matsayin azzalumai aka ce sakamakon su a wajen Allah tsinuwal Allah da ta mala'iku da ta mutanen kirki kuma za su dawoma a cikin azabar Allah ba su sauti Allah ce illal ladina tabu min ba'd zalika sai dai wanda sun yi hakan kuma suka tuba kaga an ba shi amsa ko ashe Allah zai karbe shi in ya dawo kin Allah zai karbe shi wa aslahu kuma suka kyautata fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara da kuma mai jin kai ne shi yasa fatawa ta musulunci tana iya zauwa da fuska biyu akan abu daya wani malami yana darasi sai wani mutum ya zo ya ce malam ina da tambaya a cikin ladabi da kaskantar da kai ya ce bai tambaye ka ya ce idan mutum ya yi laifi babba kuma ya tuba zuwa ga Allah Allah zai karbe shi ya yaye mishi ya ce wani irin laifi ne Allah baya yayewa zai yaye maka ya ce malam laifin babba ne ba kamar me yace kisan kai ne nayi yace ai da ka tuba Allah ta'ala zai karbe ka zai yahi ba kuma ya taka masa ayoyin da Allah ta'ala yace zai yahi mala za ka ayoyin kuku da a cikin suratul furqan ina ga ba sai ka kasa ba kowa dalibi ilimi ne yana karantawa Allah ta'ala da ya zano manyan manyan laifi har da kisan kai sai yace sai dai waɗanda suka tuba suka yi imani suka ayyuka na gari Allah sai ce zunubin nasu ma zai mida musu lada ashe wannan aya na nuna ko da kisan kai mutum yake idan ya tuba tuba na gaskiya Allah ta'ala zai yahi mishi kuma ana nan zaune ba a kai ko ina ba wannan mutum ya ce alhamdulillah kaga ya ji daɗi ko Allah zai karbe shi kuma sai ga wani ya zo da takobin shi a rataye yana karkarwa ka san mutum in shedan ya sa shiga sai ga shi yana karkarwa ko idan shi ya jajja wurin fuskar ta kumbura yace malam tambaya gare ni aka ce me tambaya yace wai idan mutum ya je aikata aika aika Allah zai yahi mishi yace kamar me yace kamar kisan kai yace ai kaje ka kashe mutum ai ta kare maka Allah ba zai yahi maka ba kuma ya cika mishi aya Allah ma akwai ayan gobe wanda kashe mumuni ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مهم.
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا ai malam yadda ke عظيما kawo mashi irin waɗannan ayoyin da ire-iren su wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mutum mai imani da Allah kuma da gangam ko da mota ko da moto ko da bindiga ko da yasin a kasar da yasin a kisa ake ko eh mana ko ya fazo ran shi wallahi har kisan mutum da addu'a kamar kisan shi ne takobi haka manzo Allah ya ce. in dai har kai da kashe maka mutum ko kai kai da ka kashe shi da addu'a aka yi katari kayi ya mutu kamar ka kashe shi da takobi ne ranar tashin alkiyama to duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan malam yace fa jazahu ya karanta mishi ayar Allah ce Allah ce sakamakon shi mi jahannama dai ke da ko ba tsaya da ba wa gadiballahu alaikum Allah yayi hushi da shi ranar tashin alkiyama wala'anahu kuma Allah ya tsine mishi albarka wa adalahu azabu kuma Allah ya bai tara din azaba mai bala'i radadi a aya da aka zano mishi bala'i guda hudu na kisan kai a irin waɗannan ayoyin da hadisan manzon Allah suna da yawa sai gashi kawai jikin shi yayi sanyi har takubu mai fada a hannun shi sai ya saranda ya bari to sai mutane suka ce ah to malam wannan ya zo ya faɗi cewa idan mutum ya laifi Allah zai karbe shi kace kaman wanda laifi zai karbe shi kafin ka ji laifi kace zai karbe shi ya ce ko da kisan kai da kace eh kuma ka kama shi awi da hadisai kuma kace Allah zai kuma wannan ya zo kuma ka faɗi bala'i ya ce eh ai kuka ga wancan ya riga ya aikata laifin ne kuma ya yi nadama da haka Allah zai karbe shi wannan kuma yanzu ne yake so ya aikata laifin idan ba a kama shi irin waɗannan ayoyin ba ai zai je ya aikata laifin ne kaga mun ba da hannu a ciki mun ba da gudunmuwa kenan amma da aka nuna mashi bala'i sai ya yi mi to haka musulunci yake a na gani mutum ya bada fatawa to tambaye shi me yasa ya bada ta akwai matsalolin irin wannan wanda suke da harshe ne yanzu aka iya cewa wanda ya daidai da wani gangan ka ce mishi ba daidai ba ne kuma in baka yi haka ba bala'i za a samu shi wancan na warin idan aka ce mishi Allah ba zai karbe shi zai tsaya ne sai dai ya ce gaba irin hadisin mai abin nan ko wanda ya kashe mutum ɗari da ta- da- ba ɗaya ba manzo Allah ya ka hadisin ba ya ce an ka- an samu cikin al'ummar ta gabace wani ya kashe mutum ɗari ba ɗaya da dama ta mace ya ce ina babban malami a ƙasar nan aka nuna mashi irin masu manyan rigunan nan da manyan rawani da katuwar sanda da katon tarji ko wai hasara kan malamai ke da kai ka taɓa jin sarkin malamai a addini to an ba su kuma za a kira su eh al'ulama warasatul anbiya ka taɓa jin sarkin annabawa Ah, to malamai su ne magadan adaba ya kai ka samu sarauta ina asalin ta yake addini a ga da jahilci ne wallahi to sai aka diba wani irin babban rigar da ta ake malami ya kace "Ai, inda ya babban malami ya kaje gurin malama ne ya zo ce alaga ta malam tambaya gari ne ya ce me tambayar ka ya ce laifi ne nake aikatawa kuma na yi nadama nake so Allah ya yahi mini shi na zo in tambaye ka. ya ce gaban me kake ya ce ai ni kisan kai nake ya ce nawa kashe ya ce mutum ɗari ba ɗaya ya ce kai kai kai kai kai ai ka kare kai da Allah ya ce malam me kake ya ce ai Allah ba zai karɓe ka ba kai da Allah shi kenan sai wuta da ya tashi mai ke sai sare mai wuya ah to me zai ran wata mu dama me yasa ake so a barin an ba dan a samu aljanna bane tunda babu ba sai a ci gaba ba me yasa ya kace wayanta ai sun ba shi haushi ne ko akwai mai baka haushi wanda yace Allah ba ya karbe ka ba dan wata ne kai duk duniya akwai sama da shi ka wallahi sai kashe shi ya cika nawa ya cika dari haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yanzu sai hallau dai ya ji hankalin shi bai kwanta ba bai kamata ya je wa Allah da wannan yanayin ba inda son samu da ya kamata ya tuba inda Allah ya karbe shi yace ina wani malami kuma anan wanda yake masani wanda zan je in mutar bai aka ce akwai ware a shi kuma na aka tari malami ne na sunna ka san fatawa take ke sai malamin sunna wallahi kowa ya san haka har wanda ba sa bin sunna sun san da haka dan inda za ka gane mutum ne za a je a tare a ɗaura mashi aure wajen mutum ɗari na ko in ya taya sai mata saki uku shi kaɗai a lokaci ɗaya kuma a a baki guda a lokaci ɗaya ya ce za su kanki saki uku kaga da ya ja ta mai malamin gargajiya sai ai ta hariman abadan ya za a wani amma saboda me an san fatawar kirki sai malaman suna sai ga ce ka je ka tambayi ahlus sunna nan za su gyara daga da mutum ya zo wai malam kamar mutum ran shi ya ɓaci wai haka ah da Allah ka ji watsar suka ba ta shi ran shi bai ɓaci ba me yasa lokacin da zaka suke baka tambaye malam ba sai yanzu wai lokaci guda kuma a gami guda sai mata suke uku wai kakare ne kaga malamin suna sai ce mishi ɗaya ne sai ce to alhamdulillah eh mana aifatawa ta gaskiya sai malamin sunna shi yasa shi ma wannan da ya ga a nan gurin ya je gurin waɗancan ɗabgagun sun ƙara zara shi kuma ya ƙara sai ya ce yanzu ina wani malami na sunna sai a gwada mashi wanda yake malami ne na Allah kuma eh wanda baya bada fatawa da san zuciya shi baya bada akan jahilci yaje yace alaga ta malam wani laifi nake aikatawa babban laifi ya zan yi Allah ya karbe ni yace wa yake shiga tsakanin bawa da mahaliccin shi kuma ya kai bawa Allah kaga tun kafin a bashi amsa ya ji me ya ji sanyi wancan kusa ya kai kai kai kai ka gani eh yace wa yake shiga tsakanin bawa da ma ai sai a ba shiga tsakanin Allah da bawa shi yace me laifin ke yace wallahi ni dai dan ta'adda ne kuma ake na kisa kawai nan da nan aika mutum lahira har nawa kashe ya ce mutum ɗari na kashe wallahi malam wai Allah zai karɓe ce ai inda ka tuba ai Allah ya karɓe ka ma eh Allah tuni ma ya karɓe ka saboda haka kawai tuba yana da sharadi kai da dama akan abin da ka aikata kai niyya ba za ka kuma aikata aikin hala ba dan ba daga cikin sharadin karka zanna cikin mutanen da suka san ka kana aikata wannan aiki ka san idan aka san ka barawo da ka wuce ko ka zaga da kangwanta wancan ka gashi wancan barawo ne kaga in ka zama ka ji daɗi sai a sa wata ranka tada shi yasa ta daga cikin sharɗar ka kaura cewa duk inda aka san kana wani lahin bari gurin ya ce mala yanzu zani ya ce akwai gari kaza akwai wasu bayan allah mutanen kirki ta cikin su ka zauna ka bauta ma allah tare da su da daga cikin sharɗin tuba idan ka fasa aiki kana ganka tare da mutanen kana shan shisha in ka fasa kaka je gurin masu shisha dan modi ne kake in ka fasa kaka je gurin yan modi zina kake da in ka fasa kaka je gurin mazinata duk wani aikin da kake mummuna in ka san ka bari to kai da masu yin shi in yace assalamu alaikum abokin sai a ni ba abokin ka bane yo ya ba je gurin kace na ni ai na tumu na gane gaskiya ba ni ba can gurin kai kai ma ba ni ba kai ka lalle wannan ka samu ra'ayi kace kware kuwa eh musulunci muke mun bari kaga haka za a ce kwarai ba ta za ya ustaz ta gani shi yasa sai ya yarda da shawarar daga nan ba bai je gida ba sai kama hanya zuwa gurin waɗancan mutanen kirkin ashe lokacin shi ya zo ba wani a cikin mu in ji manzan Allah illa yana tare da mala'ikun azaba da mala'ikun rahama lokacin karshen ka in ya zo in kai mutumin kirki ne a cikin aikin alheri sai mala'ikun rahama su ɗauki ranka idan kuma sakare ne kana sakarci fa akwai wannan zai aji gargan wallahi suna nan da guduma su za su ɗauki rayuwa ka zama suna tare da ke ba nesa suke ba kawai sarrafa ka za su yi su nike ka su dankara maka dukan siya kuma a cire da karfin siya shi yasa wannan bawan Allah lokacin da ya kama hanya ya kusa garin ko ya yi rabi ko bai kai rabin ba sai ajalin shi ya zo mala'ikun rahama sun zo ɗaukare kuma na azaba sun zo ɗaukare mala'ikun azaba suka ce mu za mu ɗaukare shi me dalilin ku suka ce bai taɓa aikata aikin alheri ba sai kisan kai kawai to da mu ya kamata mu ɗauki mala'ikun rahama suka ce a ai ja a ta'iban ai ya zo ne yana mai tuba ga Allah wa man taba wa amila salih ai fa innahu yatubu ila Allah mataba tattakin da yi ma ayakin alheri ne bayan tuba duk wanda ya tuba aiki nagari ai tuba shi karɓe da wadala mu za mu dauki rayuwar shi Allah ta'ala sai ya tura wani mala'ika da siffar mutum inji annabi Muhammad saboda darajar da ya ce je ka zama alƙali ya zo ya kotun ta ta gidanka kenan ko ya zauna akan kujera ce kowa ya bayani yanzu kuma sai Allah da ikon shi ya sanya irin tsarin da wannan mala'ikar zai na shari'a tsari ne wanda zai sa wannan mutum ya je aljanna waɗannan mala'iku suka yi bayani waɗannan suka yi bayani sai mala'ikan nan ya ce to yanzu aure za a yi kai kana da hujja bai taɓa aikin alheri ba gaskiya ne ku kuna da hujja eh ya zo yana mai tuba ga Allah gaskiya ne yanzu a auna garin da yake saban Allah inda ya baro in nan ya fi kusa mala'ikun azaba ku za ku ɗauki rai inda zai je ya zauna aikin alheri inda ya kusa kuma mala'ikun rahama za ku ɗauki ransa mala'ika ya zartar da wannan hukuncin ko Allah ce ita ƙasar daman ai tana amsar umarni daga gare mu inji Allah sai Allah ya mata wa'ayi ya ce to bangaren inda ya saba ma Allah ki ƙara ja Allah ya wa ƙasa umarni ya ce ta ƙara nisa can kuma inda za ta aka ce ta matse za ta matse kuma za ta matse ba ai ta matse ma wallahi da aka auna sai aka ya kusa da inda za shi sai wannan alkali ko alkalin mala'iku ya ce a tauku mala'ikun rahama kenan ku za ku ɗauki rayuwar shi eh kuma su suka ɗauka wallahi a wata ruwaya aka ce da aka auna da ɗani ɗaya rak ɗani ɗaya ne can ɗin kawai ya fi kusa inda za shi sai mala'iku na ba su ɗauki rayuwar shi kaga wannan Allah ya so shi da rahama ko to wannan shi ke nuna cewa dukkan abin da mutum yake aikatawa akwai tahzir wani in yazo da tambaye shi in ka bai sako sako wallahi zai ci gaba eh amma ka bude mai wuta ya ji kawai gashi kama a kofar jahannama kaga sai yana dama sosai ya tuba kuma sai Allah ya karto wannan ayar abin da take nan ga wannan mutum aka yi ta nuna kai ba ya haddallahu kauman kafaru ba da im yaya Allah zai shiri irin waɗannan mutanen da sun san Allah kuma suka kafirce ba sun ima da shi sun san manzon Allah gaskiya ne sun san hujjoji kaza kaza Allah ya ta bayani amma sai Allah zai ce mi a ƙarshe sai Allah ya ce illal ladina tabu min ba da zalika sai wanda suka tuba bayan aikata laihin wa aslahu kuma suka kyautata ayyukansu daga aikin banna zuwa ga aikin alkhairi Allah ya ce fa inna Allah ghafurun ubangiji ta'ala mai yawan gafara ne kuma mai jin kai da gare su Allah gafarta mana Allah ka ji kanmu ina ga mun zo gurin kwana ko abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika